بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da tara ga watan safar hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wadda ta daidai da ashirin da uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na ɗari da talatin daga cikin jiran karatuttukan littafin fiqh sira wallafar Profesa Zaid Abdulkarim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi mun karanta tarihin yakin Uhud da irin al'amuran da suka faru masu daɗi da marasa daɗi da waɗanda suka juye daga ƙarshe suka zama alheri kuma masu daɗi kuma nasara da darasi ga ainihin al'ummar musulmi waɗanda abin ya faru a zamanin su da kuma waɗanda za su biyo baya har zuwa lokacin da Allah ya so. Profesa Zauri ya fara kawo mana darussa masu faɗi waɗanda ke cikin wannan ainihin gagarumin tarihin yaƙi wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya bashi nasara da shi da al'ummar shi. Idan ba ku manta ba jama'a mun kwana a wata gaba ne daga cikin gaɓoɓin wannan tarihi da kuma darussan shi a lokacin da annabi ya baro madina tare da sahabbai kusan mutum dubu za su tafi daidai inda uhud take domin a share batta a yi ba ta kashi tsakanin muminai da kafirai abdullahi dan ubayyu dan salul wannan zindiƙin munafiki sai ya janye wa manzon allah mutum ɗari uku cikin wannan tawaga da hujjar cewa tun da dai shi tun farko ya kawo shawarar cewa kar a fita yakin nan a zauna a cikin garin Madina kuma annabi ma wannan shine ra'ayin shi amma daga baya annabi ya tasirantu da wasu shawarwari ya fito akai akai annabi ya koma annabi ya ce a ai tun da ya riga ya fito kuma bai halatta mishi ya koma ba wannan munafiki sai ce to tun da manzon Allah ya saba wa tashi fahimtar da tashi shawarar to shi ma ya fasa zuwa wurin wannan waƙin shi da jama'a shi ya janye malam yace to kaga wannan janyewar da kin bin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zuwa wurin wannan yaƙin sannan da aka je aka yi waƙin musulmi suka wahala wasu suka rasu wasu suka raunatu aka bawo gida wannan munafiki shi da jama'a shi sune wa annabi da sahabbai da ruwa da ire-iren munanan kalmomi waɗanda ba a ɓoye suke faɗi suka dawo suna faɗin su a bayyane to Allah ne ya taimaki al'ummar musulmi kuma Allah ne ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ban komi ba a lokacin da aka yi yaƙin Badar annabi ya nasara akan Qurayshawa duniya ta ji labarin mutumin nan ya yi ƙarfi shi da jama'a shi to sai kowa ya rinka tahowa yana shiga cikin addini saboda yanzu an kai lokacin ɗaukaka da samun daraja ba zai yiwu ka taho ka musulunci annabi ya ce maza ka koma ba tun da dai musulunci ka taho to ma balla to amma da suka taho kuma sai suka rinka kawo annabi tarnaki da dabaibayi a cikin tafiya al'amari ya kai har lokacin da annabi ya ci gaba da haƙuri Allah ya kawo yakin Uhud a wannan yaƙi na Uhud sai Allah maɗaukakin sarki kamar yadda muka fara ji a wasu ayoyi na Alƙur'ani sai Allah ya mayyaze Allah ya ware muminai daga cikin ainihin waɗanda suke munafukai ne a ƙarƙashin wannan sai professor ya ce to haka al'amarin musulmi yake a duk lokacin da suka samu kansu suna cikin harkar da'awa za su fuskanci matsaloli za su fama da munafincin munafikai a lokacin ta cikin gida a daidai lokacin da kafirai suna matsarsu ta waje to nan kuma wasu su ne musu ainihin laraka da zagon ƙasa a cikin gida waɗannan da ake kira munafukai jama'a ina gaya muku a masallacin annabi suke sallallahu alaihi wasallam suna da rawani a kansu suna da gemu suna da dukkanin siffa ta muminai sannan irin kalmomi da suke zuwa suna faɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na girmamawa mun ji cewa in aka ajiye manzon Allah kujera zai yi wa'azi wannan shugaban munafikai sai ya zo ya rinka wa manzon Allah kirayi amma duk wannan manzon Allah ya san munafiki ne musulmi da dama ba su san cewa munafiki ba ne manzon Allah sun ci gaba da hakuri har sai ranar da Allah ya kawo tonan asirin shi ranar da Allah ya kawo tonan asiri ita ce wannan rana ta waƙe Uhud a inda ya bayyana kanshi da kanshi ya turje shi ba zai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan duk ire-iren shi waɗanda suke matsatsaku ne a cikin musulmi sun ɓoye su ma sai suka bayyana rannan kuma suka bare suka koma aka yi juyin duniya suka ce ba za su je ba sai zama yanzu duk wanda ya je fagen batta na yakin uhudu to zalla mumini ne babu munafiki ko daya da aka bawo kuma bayan sun yi wancan mugun aiki sai kuma aka ji su da mugayen maganganu sai tabbata asirin su ya toni Professor Void ya ce to a wannan lokaci sai ya zama Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wa ainihin annabi gaskiya ya kuma bayyanarwa da al'umman musulmi gaskiya suwana da suwana da suwana munafikai ne na daga cikin wuraren da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a inda professor ya kawo mana wannan aya ta Ali Imran inda yake cewa ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi Allah fa ba zai bar mu'mine a yadda suke cuɗanya da munafikai ba Allah ba zai mu'mine wannan ba amma za a dan samu wani dan lokaci ne dan kadan da munafikai ba su ci gaba da zama a cikin mu'mine su ne musu makirci amma Allah ba zai bar tafiyar ta dore a haka ba Allahu akbar Allah yake hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib har sai Allah ya ware mugaye daga mutanen kirki wama kana Allah liyutli'akum 'ala al-ghaib ta iya ku ce to tunda Allah ba zai ware tun baya ba to me yasa Allah bai nuna mana ba a san su sai Allah ya ce Allah ba zai nuna muku gaibu ba wani abu ne da ya kabaitu da shi kuma Allah yana da hikima da yasa ya kadauki da wannan abu kuma ya basu a cikin ku sune muku makirci walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha sai dai Allah na zabi daga cikin manzannin shi wanda ya so sai kebance shi da fada mushi gaibi bana kenan ko a baya kafin al'ummar musulmi su sani shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya san su Allah ne ya sanar da shi amma daga baya kuma su munafukan da kansu da aikinsu da maganganunsu da turjewarsu da rashin biyayyarsu sai suka bayyana to a wannan lokaci ne sai Allah madaukakin sarki sai saukar da wannan aya ba kuma ta ba professor sai kawo mana wani jawabi daga ƙarshe na cewa fashaba'idu takshifu as-sadiqa min al-adu tsanan halin kunci da zaka samu kanka a ciki na rayuwa na da'awa shine zai tona maka asiri ka iya gane wane ne abokinka wane ne amininka waye masoyinka sannan kuma waye makiyinka waye ne maka makirci wato man yuzu bainahuma tamyizan wadiha sannan halayen tsanani da kunci da mutum yakan samu kanshi a rayuwa suke bambance mishi bambancewa ta sarari tas ya iya gane su wane ne masowa kuma su wane ne makiya wa qad qala sha'ir yace tuni mawaki yace jazallahu shabaid kullu khair araftu biha sadiqi min aduwi yace o halayen kunci da na samu kaina a ciki Allah ya saka wa waɗannan halaye da alheri domin waɗannan halaye na kunci su suka taimake ni na iya gane wane ne masoyina daga wane ne maƙina waye abokina mai mun fatan alheri wane ne mai mun zagon ƙasa ƙarshe sai malam ya ce wa min a'zamin ni'am don haka yana daga cikin mafi girman ni'imomin Allah ma'rifatul aduwi mutum ya san wane ne maƙiyin shi wa kashfihi ya kuma gano shi Allah ya tona mai asirin shi lil hazari minhu domin ya yi takatsantsan daga gare shi wa min kaidihi ya yi takatsantsan daga makircin shi wa basa'isihi da kuma irin munanan abubuwa da yake binne mishi na maganganu da ayyuka da asirce-asirce da layu da makamantansu domin za ku mamaki waɗannan baƙaƙen kafirai har asira asira sai da suka kai su ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai da suka kai su ne wa mu'mine asiri ba dan komi ba domin ne su jawo matsala a cikin tafiya ta da'awar addinin musulunci duka Allah madaukakin sarki ya tona wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan alawi to ni ma anan abin da nake cewa mu da ke da'awa ta salafiya da'awar mu a sarari take ba mu da wata ajanda koyayya wadda ba ma juye ta a wuraren karatuttukan mu duniya na ji kasusuwa na dauka abin da ka ji iyakacin shi kenan ba daɗi ba ragi ba mu da wata ajanda to amma sai muka samu mutane da yawa waɗanda su suke ganin haɗari ne a ce waɗannan sun zo suna da'awa su dai ba ƙarƙashin wata gwamnati suke ba ba ƙarƙashin wata ƙungiya ta cikin gida Najeriya ko ƙasar waje ba ba ƙarƙashin wata ɗariƙa ba ba ƙarƙashin wasu mutane waɗanda za su sarrafa su ba don haka sai ake ganin waɗannan dole ne a ɗauki mataki a kansu don haka a daidai lokacin da hukumomi suke ƙoƙarin yi mana makirci a daidai irin wannan lokaci haka mutanen ɗariƙu haka mutanen ƙungiyoyi hatta waɗanda suke cewa kansu ahlus sunna ko kuma ɗan izala musamman a nan yankin zariya da kewaye haka muka wuto waɗannan shekaru yau ɗaya na bin ɗaya shekaru talatin da hudu yau sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah duk waɗannan makirce-makirce tsawon shekaru ba su yi mana komi ba sai dai ƙara ɗaukaka da kuma ƙarin kariya da muka rinka samu daga Allah maɗaukakin sarki kuma a wannan tsawon shekaru shi yasa muka gane su wane ne makiyanmu daga kuma su wane ne masoyanmu su wane ne suke tare da mu tsakanin su da Allah su wane ne kuma ba tare suke da mu ba tsakani da Allah daga cikin su wane ne masu raunin imani su wane ne masu shakka a cikin wannan tafiya har Allah madaukakin sarki ya ainihin kawo mu inda muke a yanzu da kuma halin da muka samu kanmu wanda muke godiya ga Allah madaukakin sarki alhamdulillah sara da sassaka baya hana gamji toho haka bahaushe ce gwamnati ta yi nata jami'an tsaro sun yi nasu yan ɗariƙun tijjaniya sun yi nasu mutanen da suke cikin kungiyar izala musamman bangaren zariya da sabon gari sun yi nasu mutanen da ke cikin kungiyoyin izala na wasu bangarori na kasan nan sun yi nasu tsiyayya da gaba za ta bayyana lokacin da muka bura wani gari za mu yi wa'azi ko kuma lokacin da aka gayyace mu wani masallaci mu sanya karatu a yola jihar adamawa jama'a littafin arba'una hadith samari suka gayyace ni cewa don Allah in zo in karantar da su aka zo aka sanya karatu sai Allah ya tofa wa abu albarka na zo na sanya karatun littafin arba'una hadis kasusuwan suna nan a makarantar nan kusan guda ashirin da wani abu ne talhisin sharhin al'imamu ibnu rajab karatu ya albarka a masallacin ambasada a cikin garin yola wannan masallaci kamar yadda ka ji wani tsohon ambasada ne gina shi sai dai ya danka shi ga hannun kungiyar izala ni kuma ba dan yola bane ni ba dan adamawa bane na je karatu ne matasa su gayyace ni nace musu su samo masallaci don ni ba garin mu bane suka samo masallaci kuma sai da nace musu masallacin da ba shi da wata matsala kuma duk waɗanda za ku nemi masallaci a wurin su ku gaya musu cewa albani ne zai yi karatu kuma ga irin yadda da'awar albani take shi dai ba dan dariƙa bane shi ba dan shi'a bane shi kuma ba ɗan ƙungiyar izala ba ne da'awa yake ƙur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf in sun amince ku zo a yi karatu in ba su amince ba ku samu wani wuri in ba haka ba Allah ya azurta mu ma kama tangane man gida wanda yake akalla mutum ɗari biyu za su iya taruwa a farfajiyar tsakar gidan sai ku zo ku rinka taruwa sai muku karatu ba ku da matsala ko kada suka je ainihin suka samu masallaci aka zo aka fara karatu limamin masallacin mai suna malam muhtar ɗaya daga cikin malaman ƙungiyar izala shi abin da ya dame shi ya za a zo ana ta karatu ba a ana faɗin ƙungiyar izala shi kawai matsalar shi kenan karatu ya yi karatu amma ya za a zo ana ta karatu kawai ba a ana cewa ƙungiyar jama'atu izalatu bid'a wai qamatu sunna sai na ce a gaskiyar lamari shine saboda ba ɗanta bane ke karatu iyakacin gaskiya kenan idan ɗanta ke yin karatu zai rinka yana faɗi zai rinka yana mata yana mata salati yana mata kirari amma a cikin karatun kullum zaka ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda mujin shi ne kuma ne ne mishi salati kullum zaka ji an ce Allah subhanahu wa ta'ala saboda mai bautar shi ne kuma yana tsarkake shi amma ƙungiyar izala ba a faɗe ta ba in dai wannan shine laifin shikenan suka shiga suka fita sai a bar wannan karatu su ga mutanen yola ba su san wata gaba da dariƙa ba su san magana wata izala abinda suka sani dai ka zo da musulunci zaka karantar da sunna dan haka manyan su jama'a suna taruwa to asali shine na ga wa matasan nace abinda yake damun su kenan domin su mutanen ƙungiyar izala yasa ga manya kwamishinoni daraktoci har da alƙalai kai har da classmate na mala abubakar gumi suna zuwa wurin karatu wani dattin da Allah ya ɗauki ran shi kamar shekara biyar mai suna alƙali babbo har gida na yasa aka kawo shi a mota na shigo muka gaisa yace ya zo ya gaishe ni ne kuma ya mini godiya na zo ina karantar da mutanen shi sunna nace albafata malam a ina yace wannan karatu da kake mana na tafsirin hadisai yace ba mu taba samu ba yace ka ganni nan aji na ɗaya da Abubakar Gumi a Sudan yace duk mun san wannan karatu amma da muka zo muka yi ta aikin gwamnati muka samu kuɗi muka shiru to na zo in maka godiya ne Allah ya saka maka da alheri nace to na gode algafata malam to ire-iren waɗannan mutane na zuwa a ga minista a ga darakta a ga permanent secretary a ga wane daga NPA wane daga kaza wane daga kaza to su a tsarin izala da ɗariƙa in su ne to za su mai da waɗannan mutane tumatir da tattasai da magi suna markaɗewa suna sha to sai suka ga wannan ya zo ya karatu kai sai ja motar shi ya tafe shi to a su ne ana faɗin ƙungiya za su rinƙa suna kamo waɗannan ana dan ɗiban wasu abubuwa daga gare su mu kuma muka zama mu da bukatar wannan iya abin da ake bukata generator ne yaran nan suka ce ba su da shi na kawo sabon generator na ba su nace su kuma su yi kokari su rinka siyan mai to me za mu bukata mu tattaro kan wasu mutane ana tatuka su domin za a yi tafsiri wata shekara na ga ana ta rubuta takarda manyan gari suna ta kawo taimako wannan na bada miliyan ɗaya wannan na bada dubu ɗari biyar wannan na kaza to sai suka ga to wannan karatun ba ne da sunan ƙungiyar su bane wannan mutumin shi kaɗai yake ci sai na fito ƙarari na gaya musu na ce musu look idan abin da yake damun ku kenan ba wai masu zuwa karatun nan ba duk ƙasar adamawa idan akwai wanda yake kawo mana sadakan naira ɗaya to don girman Allah ya fito ya faɗi mu a cikin da'awar mu ne nake kashewa da'awa kuɗi ne mata hidima ba muna kafa da'awa bane ta zama mana famfo da ainihin samuwar tatsa da zamu rinka tatsan mutane in wannan ne yake damun ku idan kuma ba a yi amfani da sunan ƙungiyar ku bane don a matsu waɗannan mutane to ba za a yi ba abin da muka ce za mu shine karatun hadisi kuma an tara mutane ana karatun hadisi shikenan ba su kunno fitina sai muka ce a'a mu dama ba fitina ta kawo mu ba karantar da mutane ne nace ku sake nemo wani masallacin aka je aka samu masallaci masallacin Alhaji Halilu can ainihin karshen gari wajen Abti American University muka je muka mai da karatu nan karatu sai fi da cika na ƙara musu da kwana biyu na sanya tafsirin alkur'ani duk kasusuwan suna nan alhaji halilun nan ya ɗauki nauyin karatu ana sawa a gidan rediyo sai kuma hankalinsa yana tashi masallaci ne ɗan ƙarami bai wuce duka duka ya ci mutum talatin ba sai suka ji labarin ga masallaci a ce daga masallacin alhaji halilu ko kuma sai suka dawo sai suka haɗo kwamiti su fi ba koran mu suka yi ba na ce a a kar ku mai da mu yara mana to kun ga irin wannan waɗannan matsatsaku ne daga cikin gida haka aka gayyace mu wa'azi mina gayyatar mu aka yi wa'azi muka je wa'azi mun ka gayyace mu wa'azi dan izala ne kai za mu je dan dariƙa ne kai za mu je dan shi'a ne kai za mu je kirista ne kai za mu je kowane iri ne za mu je amma abin da muke so ka sani mu dai kaji irin da'awar mu kuma ganin ido baya hana mu ci kai duk wanda ya gayyace mu za mu je kuma ba za mu canza salon wa'azin mu ba saboda shi yana bin dariƙa ya gayyace mu ko yana bin izala ko yana bin shi a a'a irin wa'azin da muka ya dace a wurin shi zamu shi yasa ba za ka ba mu topic ba ba za ka ce kana so a yi maka wa'azi akan ka ba ba ka faɗa mana garin mu muna da hanyoyin da za mu binciken ne ya dace a wa mutanen garin wa'azi kuma za mu zo mu yi wa'azin da zai dace insha Allah a ƙarƙashin wannan tana zuwa za a yi wa'azi sai suka yi ta makirci wai har sai da suka bugawa malam sa'idu alhassan na jos wai da albani zai zo yi wa'azi yaya sai shi malam sa'idu yake ce musu wancan da ya zauna kujera abubakar gumi sai ke ce musu da ba ne da albani ke da awar salafiya to da sai ku hana shi amma yanzu tun da yana yin kitabu wa sunna to ku bai shi kace ka ji sokanci wai ba ne albani yake da awar salafiya to da yana da awar salafiya to da sai ku hana shi amma yanzu kitabu wa sunna yake yi sai ni na ce in ya tabbata domin ita wannan magana sokwanci ne bai kamata ta fito daga bakin malami ba in ya tabbata ya faɗi wannan magana to lallai ya yi sokwanci idan kuma ba shi ya faɗi da wani ya kirkira ya faɗi to ko ma dai daga bakin wa magana take to magana sokwanci ce haka waɗannan makirce makircen aka yi ta mana su jama'a yan dariƙa suna nasu yan shi'a suna nasu yan ƙungiyar izala suna tasu aka taho gwamnati ta ma sai ta shiga wannan shine tarihin da awar jama'a a nan tudun wada matasa ne yan tudun wada ba yan iska ba ne mahabbata alƙur'ani ne samari ne shiryayyu da shiryar Allah da shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka zo suna sallah suna karatu a masallaci kungiyar izala a ƙarƙashin shugabancin malam sani yakubu da yan ɗariƙa da yan shi'a da masarautar sarkin zazzau daga kai da hakimai na yankin tudun wada suka haɗu suka yi kutu-kutu suka sa aka rufe musu masallaci da nufin matasan nan tun da an fassara yan iska ne za su yi kawar baya sai a turo yan sanda sai zo sai su harbe su Alhaji Suleiman Area Commander na 'yan sanda na Zaria shi ya faɗa min wannan maganar baki da baki a lokacin da yaran nan suka ga wannan magana nace ni ba dan tudun wada bane kun gayyato ni ne in zo in muku karatu rikici ne ku da mutanen anguwarku mutanen anguwarku sun yi muku bakirci an rufe muku masallaci suka ce a su suna so za a je wurin 'yan sanda a zauna in je in wakilce su nace idan zan je in wakilce ku zan je in wakilce ku da sharadi daya ni ba a rikici da ni akan masallaci ko makaranta don ba a taɓa yi ba in kun yarda da fatawata idan na je zan yi muku wakilci cewa ba kwa son wannan masallaci ba kwa ƙaunar shi har abada kun bai a buɗe masallacin a ba yan dariƙa in an so a ba yan izala in an so a ba yan shi'a in an so masarautar zazzau ta zo ta kafa wa dagaci fada a wurin ko kuma kamar da dukkanin su hudun suka yi shawara su buɗe kemis amma dai ku ba kwa son masallaci suka ce sun yarda da wannan shawara nace ma dalla karfe biyu na dare na bugawa Alhaji Muhammadu Sahabi ɗaya daga cikin dattawa nace ya bani cikakken tarihin masallacin ya ba mu cikakken tarihin masallacin muka je muka zauna da area commander kalmar farko da Alhaji Suleiman yayi shine zama commissioner yan sanda na ƙarshe da aka cire a jihar Yobe ba radin nan ko kuma cikin farko farkon shekarar nan kalmar farko sun ce duk garin nan da kuma duk yankin nan na yankin Zaria da ke karkashin shi babu mutanen da suke ba su ba shi wahala irin mu yace saboda haka mutanen nan sun shirya muku makirci da abin da suka shirya muku a sa a rufe masallaci don ku yi kawar bayan mu mu zo mu harbe ku amma tun da Allah ya sa kai ne malamin su kuma ka zo da matsuwa da hankali menene zo da kai na cewa mu dan an aika ne an ce a zo amma mu ba mu da bukatar zuwa yace me yasa nace ba akan masallaci ake magana ba yace akan masallaci ne nace to ba ma so kuma mun hakura yace to ya za ku nace dawa muke kafin a samu masallacin nace kar ku taba tunanin wai mun ce ba mu san masallaci ba mu je mu muku makirci ne mu ba mu da lokacin makirci amma muna da lokacin da zamu tsara da'awa mu zamu je mu tsara wa kanmu ina zamu samu ne masallaci namu da kanmu iyakacin ta kenan don wannan dama ba namu bane mun samu wasu sun gina ne Allah ya danka shi a hannunmu tun da yake ku yanzu kun yi amfani da karfin hukuma ko kullu to zamu je mu gina namu kuma muka je muka gina namu a lokacin nan ba wani wanda yake da alfarma a kan shi duk zariya tun daga ku yan sanda har sarkin zazzau har kowa kuma za mu iya yin duk abin da muka so za mu iya mai da shi masallacin juma'a don mu ba karkashin sarkin zazzau muke ba za mu iya mai da shi makaranta don ba karkashin hukumar ku ta yan sanda muke ba ba za mu nemi izinin ku ba ba za mu yi shawara da ku ba ba wannan ku da mu sai shugaba audi shugaban izala na tudun wada yake dan ne malam zai ce ba mu san masallaci sai na dube shi nace dakin uwa ta ne kaga ga mu magana nace kai shiru ba mu da magana da kai wannan abin da ya faru kenan akai akai sun ja baki na ne shiru nace that is where we stand mu matsayin mu kenan to shi kenan sai kowa ya jingun jingun to yanzu alaba ta malam ba za ku huce ku karbi masallaci ba nace ai mun gane yanke shawara ne ba na so ba na bukata sai nace mishi with due respect is the meeting over I can remember da turanci ne magana nace mishi da dukkan girmama ran kai dade an gama wannan taron nace iyakar ta kenan nace shikenan sai na tashi na dauki mota ta ne tafiya ta iyakacin ta kenan sun rufe masallaci alhamdulillah aka samu wannan dattijuwa da take da gida jikin masallaci ta ɗauki wuri ta bamu aka mayar masallaci aka mayar aji aka ci gaba da karatu Allah madaukakin sarki ya gafarta mata Allah ya ji kanta Allah ya daukaka darajojin ta fil ilmi Allah ya mata ginin gida babba a cikin aljanna firdaus Allahu akbar wanda ta rasu ni ina daga cikin waɗanda muka dauke ta muka saka ta a kabari Allah ya fi mata haka Annabi Muhammad sahabi shi ma ya dauki fili a kofar gidan su yanka ba ya ce gashi me yasa tun da dai an tsogale ku da fada kun nuna ku ba an tashi hankali ba mu to gashi ana nan tafiya ko tafiya sai ga mata Alhaji Haruna danja Allah ya saka mata da alheri kuma Allah ya ji kan mai gidanta ta dauki tangami man fili gashi nan a layin alkali ko kuma layin siliki layin da ake cewa kan layin baba Ahmad wanda ya crossing da layin maji ta ɗauka ta ainihin ba mu wannan fili ta ce gashi nan a gina makaranta aka zo ba a gina makaranta su mutanen nan na ƙungiyar izala suka sake lallabawa suka ce mata masallaci mutanen nan za su yi in suka yi masallaci za su haɗa ki da ɗan uwan mijinki domin za su buɗe masallacin juma'a ne za su raba kan masallacin juma'an da mijinki yayi suka je suka buga kanta muka ce mata mu ba za mu lamunce mata cewa ba za mu masallaci ba don ba wani abu ba ma shakkan wani da za mu koyi maka magana daga baya ka zo ka ga sabanin haka dan ne ne ya haɗa mu da kai fili fili jama'a mu fili ɗaya ne yake mana wahala shine filin aljanna kuma Allah ya taimake mu ba a sai da shi a Najeriya ba a sai da shi a duniya amma akan za ka ba mu fili kai sharadi a ce maganar masallaci za a yi masallaci amma babu niyya a yanzu cewa za a mai da shi masallacin juma'a amma fili irin wannan za a yi masallaci domin masallaci ne ake da shi aka kwace masallacin nan masha Allah aka zo aka gina wannan wuri da ikon Allah ba mu gina shi da neman taimakon kowa ba ba a gina shi da kuɗin kowa ba mu ne muka karo karo naira goma wa mu zo ka ɗauki kwangiri leburori birkiloli kafintoci iron bamba electricians inu inu muka zo muka gina abinmu muka zo mun gama gini ba a rike ba dan abin da muka tattala ya kare nace a zo a tare masallacin ba rufi ba filasta don haka kaje ka dubi karatun farko da aka yi na Bukhari tun daga muqaddima har karatuttukan da aka yi ta yi haka masallacin yake tsuwan shi muka je muka zauna muka ci gaba da karatu tafiya ta tafiya har Allah madaukakin sauki ya sa masallaci ya kai yadda yake makaranta ta kai yadda take hankalinsu ya tashi sai kuma daga baya sai ga shi ainihin daga cikin su suna lallabowa su ne ba su nuna mana cewa wai su ne yan tudun wada wai su ne dattawa wai su ne za su ba mu shawara wai su ne kaza wai su ne kaza wai su ne kaza muka ce mu din mu ba yara bane muna da sunan ku a rubuce kaf na makircin da kuka kafin wannan lokaci fa sun taɓa watsu su malam Musa waje daga ginin makaranta da su malam Musa suka ara suke karantar musu da mata da ƴaƴa suka watso musu kujeru kan titi ruwa ya ta dukan kujeru har suka lalace suka rubuta takarda kun ganta wadda waɗannan bayanan duk da nake jama'a wallahi alazim ba yau ne ranar waɗannan bayanai ba akwai ranar yin waɗannan bayanai takarda ce kun ganta suka rubuta gashi sa hannu da sunayen mutum ashirin da uku suka bayyana sunansu karara suka ce sun kori yaran nan ba su ba su har abada saboda kaza saboda duk sau kawo yau daga cikin waɗannan mutanen wai su ne waɗanda mu a wurinmu munafukan Allah ne wai su ne za su su nuna wai su ne dattawa wai su za su ba da shawara wai su suna da ta cewa wai su kaza wai su kaza ni kuma abin duk da nake gaya wa duk wani mai bin manhajin salafiya a tudun wada yake ko ba a tudun wada ba ni ba wannan ginin ne muke nufi da da'awar salafiya ba domin muna yin da'awar a wurin kafin a samu filin kafin a samu ginin da'awar salafiya a tudun wada da ƙarfin Allah ta tsayu sannan Allah ya amfani da mu matasanta buɗin nan da muka tsaya muka tsaya wa da'awar da muke ɗaukar kwangir a kanmu wani ya ɗauki albashin naira dubu goma ya gutsuro dubu biyu ya kawo wani ya je kasuwanci ya samo naira ɗari biyar ya gutsuro naira ɗari uku ya kawo da haka muka gina wurin sannan ni ɗin da nake magana da waɗanda sauran suke karantarwa a wurin da yawu da babbakin karatunmu aka tada ilimin wurin yanzu wani ya zo ya ce zai nuna mana wai shi ne dattijan tudun wada Allah ƙarya ne Allah ƙarya ne dan haka wannan magana akwai ranar da za a yi ta yanzu kawai munasaba ce ta kawo don ku gane ga irin wahalhalun da muka baro a baya har muka kawo ga inda muke a wannan wurin to waɗannan hali da muka samu kanmu lokacin jama'a taro ne suke haɗuwa su masarautar zazzauta aiko da wakili yan shi'a su zo yan ɗariƙa su zo yan ƙungiyar izala su zo su haɗu ane mana makirci ane mana kutun kutun duka mun san da waɗannan abubuwan nasu da suke yi yau wai wani ya zo ya ce mana wai kawai don an kira sallah a zahar a markaz ya zo ya yi sallah wai zai nuna mana su ɗan tudun wada ne su ne da wannan wuri ƙarya kake munafikin Allah zindiki don haka duk wani wanda yake sa rai a wannan wuri tun daga sarkin gazzar har kuma Allah ya fidda ran shi wallahi wannan wurin daidai da mutuwar ka yake wannan wurin daidai da mutuwar ka yake ya fi haɗari fiye da mutuwar ka wallahi kowa ya fidda ran shi wannan wuri namu ne mu ɗan salafiya duniya da lahira babu wani wanda yake da iko akan shi kowaye wallahi ba gwamna ko shugaban ƙasa ko shugaban yan sanda ko wane ne ba kowaye kai aka nada ka a Zaria ko a duniya ko a Najeriya wallahi wasa wasa amma ka kalli wannan wurin yafi karfin ka Malam Suleiman din nan shi area commander lokacin bayan ya koma command din su na Kaduna nan wani malami daga nan tukur-tukur ya bi shi daga tudun jikun ya bi shi har Kaduna yana gaya mushi cewa waɗannan yaran fa wurin nan da suka gina suna nan suna tara makamai suna training sojoji a cikin wurin har Kaduna Malam Suleiman ya buga min waya naje yace ustazu kuna da wani wuri da kuke ginawa ne nace a ina yace a tudun wada nace a sai dai markaz yace a markaz wannan na san ta ai yace to wani sai faɗa min sunan shi shine abin da nake so in faɗa muku anjima jami'in tsaro na 'yan sanda ko na soja ko SS ba ka da aminci da shi don ka je ka kai mishi rahoto saboda mafi yawancin su ba su da security of information ba su san wannan da ma a cikin harkar yada bayani za ka gaya mishi ba gidaje ne kana gaya mai wane yana zuwa sai ce maka wane ne wane ne ya faɗa mini saboda me saboda ya ɗauke zargi a kan shi cewa ba shi yake maka tsulla-tsulla ba wane ne kaf suke faɗa mana sunan duk takardun da kuka rubuto gashi sai su dauka su bamu kofi ga su sai gashi shugaba kaza wani shi ya kawo wannan wani shi ya kawo wannan je ka kai kofi ko kuma ga kofin ka kai ma aje ga su nan ko kun fahimta jama'a na ce mishi to ni dai ban san wani wuri da muke gini ba ba wai a tudun wada ba duk duniya don lokacin ma da aka yi wannan magana wannan wurin ko siyan shi ba ni ba na ce ban sani ba nace amma shi wanda ya gaya maka din nan ka fasa shi gaba ya je kai ka wurin mana a matsayin ka na jami'in tsaro dan ya taimake ka sai ce a ya san makirci ne kawai ƙarya ne yace a ustaz na bana a zariyan fa na san da suke wannan jami'in tsaro ne na dan sanda mutumin jihar Kwara ne dan Ilorin amma alhamdulillah digirin shi na farko Islamic studies ne shi yasa ba bakin jahili bane wanda za su iya ainihin wasa da hankalin shi lokacin da na fara hasasan ɗan Najeriya yana da sha'awar foreign ideologies ɗan Najeriya duk abin da ya ga ne a ƙasar waje to zai yi sha'awa naga an fara suicide bomb suicide attack sai na zo na haɗa lacca har yanzu lacca tana nan akan kwamfuta ta za a iya printing ɗinta koyaushe na sanya mata ƙunar baƙin wake ina nufin ne zan zo in yi lacca dangane da nuna menene matsayin musulunci game da kunar bakin wake sarkin tudun wada alhaji bulaki sai ga takarda ya rubuta ya marmar ya kai shugaban yan sanda ga albani nan ya ce zai zo ya kunar bakin wake haddasa irin na usama sai na ga ya zube mini wannan a dan boko ne ko a dattijo ne ko a sarki ya zube yayi ƙarya sai ga area commander Alhaji Suleiman Abuje ya zo office ina lokacin ya ce ustaz an ce ne baka yi suicide attack sai na ce a zan yi lacca ne na ce kuma alhamdulillah da ike kai ba jahili ba ne irin su sai na nuna mai na ce kaga kofin lacca sai gurin turu sai ta a irin wannan lacca irin ta ake so a waye da mutane kai don su gane haɗari na ce to ka doji ya ce a ni za mu kawo maka ɗan sanda da za su taimaka wuri da yake na ce na gode shi yasa idan ka je ka saurari wannan lecture zaka ji sai da nazo da takaddar shi na karanta na fada kuma kunya ta kama shi har yau da yadda mun yi ido hudu ba to ka gani duk irin waɗannan ko wallahi munafikai ne wallahi ba mu da wata kara we have no respect whatsoever akan irin waɗannan mutanen wallahi kuwa ba ruwanka da mu ba ruwanmu da kai we are intellectuals we are academicians despite the fact mun samu kanmu muna da'awa harkar mu ta ilimi ce harkar mu ta karatu ce mu ba yan faruwa ba ne mu ba yan rubu ba ne ka zo ka ce dole sai ka shigar da mu sai ka yi fada za mu iya bilin da kai yadda ya kamata mu aje ka gefe guda kuma mu ci gaba da da'awa this is 34 years shekara 34 a cikin fagen da'awa wallahi ba wasa bace jama'a tun 1978 wallahi ba wasa bace waɗannan masu makircin jama'a su ne fa wai a yau za su yi mota guda wai sun taho su gaishe ni kuma sun taho su kawo min takardar neman taimako za su gina wa ƙungiya makaranta kaza ko masallaci kaza a nan garin ba su da kunya ina da takardu da sunayensu da sa hannunsu akan makircin da suke mini suke wa da'awata suke wa ɗalibaina me yasa labari ya je musu ai mutumin nan yayi kuɗi wato ba ma kiyayyar ashe dan ba mu da kuɗi ne kun ga dalilin da yasa matasa duk inda yaje ya samu kanshi a wata hukuma sai nan ma zai je sato kuɗi sai dawo domin duk wanda yake nuna mai kiyayya wanda zai zo ya zama tashiya a gaban shi wannan jama'a za mu ci gaba da faɗin wannan tarihin matuƙar rayuwarmu saboda 'yan baya su san ya aka baro da'awar ya aka taso ina ake ta yaya aka kai inda ake shi yasa kaga musulunci ya rubuta tarihin waɗannan yake faɗi da sunayensu da komai daga kai ne hakimai ne tare da annabi suke amma Allah madaukakin sarki bai ranza musu ba sai da ya tona asirin su aka rubuta tarihin su har duniya ta tashi gashi ana karantawa muka dawo anguwan nan sai sababbin makiya su ma daga cikin waɗanda suke cewa kansu musulmi ko ahlus sunna su ma sai suka taso ina zaune a gidana kawai jama'a na fito sallah azhar fa sai kawai sai naga SSS sun kewaye gidana da bindigogi irin silence bindigogi lafiya wai an ce musu akwai bindigogi a gidan nan sai mu bariya nace nan gidan suka ce nace ku shiga nace na takardar ku ta waranci tukuna dan ba jahili bane ni ina taka in an jami'in tsaro ce zai bincike gida ina takardar da ta baka izini daga kotu suka ce ga ta na duba nace to ku zo in caje ku dokar kenan sai kai suna ji na ina karatun arabiya ta suke kauran malami ne kawai kawai ku zo duk mutumin da ya zo gidanka da nufin zai maka bincike matakin farko ya baka takardar kotun da ta bashi izini mataki na biyu sai ka caje shi kara mataki na uku sai ka gayyato wani abokinka wanda ka amince ya zama yana wurin duk wanda shara'in haka bai shiga ba wallahi tallahi kar ka sake shigar maka gida in ya ce ba za ka caje shi ba to in ya zo da wani mugun abu aljihun shi in ya aje maka ba ya ce ya samu a gidan na ce don haka ku yi faretin kan kun caje ku to sai shi shugaban sai ce to da Allah bari ya gani sai na ce mishi ya ce wallahi kai hakuri wani dan bauchi ne SSS ya ce kai hakuri dan uwanku ne malamai da kuma miyagun makwabta ya ce kaga sunansu shi ne abin da muke gaya muku wallahi ɗan bauchi ne ya ce ka yi haƙuri ya ce ni na san ka tun ina ɗalibi kana zuwa bauchi ka ne mana karatu na san irin da'awarka na san irin manufofinka kuma na san cewa irin haka za ta faru gare ka ba don kun ba saboda na san irin salon wa'azinka abin duk da ka yarda da shi shi kake tsayawa a kai yace wallahi ina tabbatar maka da cewa cikin tafiyan nan waɗanda ba musulmi ba sun fi yawa amma dukkanin su sai da muka zauna muka tattauna cewa wannan abin zamu zo aiki ne amma mun san ƙarya ne yace to jikin mu dukkanin mu yayi sanyi da muka ga gashi ka fito abinda muke sa rai na zamu zo mu samu gidanka cewa da almajirai irin yadda muke ganin gidajen yan shi'a mun ga ba kowa a gidan na biyu ma ga kai ka fito ne zaka tafi sallah na uku mun gaya maka magana ko gezo ba kai ba sannan gaskiya ba za mu koyi maka ba abin da ya kashe mana jiki waɗannan matakan yana nuna kenan kai ka san me ake ciki don haka don Allah ka kira wanda ka amince da shi mu shiga mu yi musu abin da muke so muka abin da suke so muka shiga aka amince aka bincika da suka yi waya sai aka ce a ba a samu komai sai aka ce shikenan wai sai a tafi da ni Kaduna nace mu je nace bari in dauko mota ta wani zai ce yace ta Allah kai shiru nace maka kai in gudu zan yi kai baka iya da ni ne ba ka iya da ni ba ku banni da mota ta zan tafi nace ba waya kuka bugo ma zan je nace ba irin mu ne ba a ce ana neman mu mu gudu ba da'awa ce akan Qur'ani da Sunna da manajin salaf in za ta kashe gwamnatin Najeriya sai mun yi in za ta kashe dan dariƙa ko dan izala ko dan shi'a sai mun yi amma makami babu da makami sai wukar da zamu yanka tumatiri da albasa amma waɗannan makamai na Qur'ani da hadisi wannan kan gasu sun kewaye mu muka tafi muka je Kaduna to shikenan za a wuce Abuja muka je muna zuwa Abuja sai suka ce wallahi ustaz na kirki ne fa na makiya gashi gashi gashi gashi gashi duk suka kawo to annan ne Abuja ma sai muka samu ƙari sai suka ce zuwa suka suka hada kai da yaran mu na Zaria da Sabon Gari saboda su yaran mu suna jin haushin kai baka ba su kuɗi sun ce yan ɗariƙa da yan shi'a suna kawo kuɗi suna ba su wai kai kuma kana ta da'awa baka san eh wane ne shugaban SSS kana dan kai mishi wani abu wane ne baka wallahi bari ku ji jama'a nan take sai suka sake daukar suna da lambobin wayan waɗannan shugabanni nasu na nan SSS na Zaria da na sabon gari suka sake bani suka ce in ka je ka bincika ka gani sai da nazo wurin karatun Bukhari ai na faɗi sunayen nasu da lambobin wayar tasu ɗaya ɗan Kano ne ɗaya kuma Banife ne ɗan Bidda shi yake shugabancin OC na SSS na Sabon Gari ɗaya kuma shi yake shugabancin na nan ainihin Zaria kuma sun buga wa mai shago waya wani lokaci sun faɗa mishi magana irin wannan sai a lokacin na tuno cewa ga wasu makiyanku sun kawo wasu takaddu game da ku amma mu mun san ƙarya ne amma mai shago ka gaya wa malamin ku albani ya zo gan mu domin tunda muka zo garin nan in shi'a suna kawo mana hoton suna kawo mana kuɗi yan dariku suna kawo mana shi yasa duk abin da suke ba mu hana su a garin nan amma ku ba ku ba mu ko ko ba ku da miliyoyin kuɗi ka tambayi mai shago nace mai shago ya kawo lambar wayar shi mai shago ya ce ya rufe wayar shi nace mishi rabu da shi ba dai ya buga maka waya ba yace nace an gama a lokacin ina masters ne akan telecommunication engineering wallahi in flashing number ta in kai in ka rufe ta wallahi ƙarya kake sai na gano number ka sa matin kuni ka rufe number ka matin kuni ka rufe number ka wallahi sai na gano ta ƙaryar banza kuma in kashe rayuwa ta Allah wannan karatun kuma kai mun wulakanci akai tun sai na gano lambar da na gano lambar sai na zo sai na hada ta da wannan lambar da suka bayar daga baya sai na gano shi din ne dai wannan sunan shi Muhammad to me ya faru suka bani hakuri suka kawo kuɗi naira dubu arba'in suka ce don Allah gashi wallahi tallahi su ba su da wani allegation kuma ga report da suka rubuta in duba report din tsakani da Allah ba su yi min son zuciya ba ina da su report su yi printing su sa a file abin da aka yi kenan daga yamma ta yi nace musu gaskiya ba zan koma zari yanzu ba suka ba mu daki na kwana suka tambaye ni da Allah wani irin abinci kake so ka ci nace ni dan Najeriya ne komai ina ci sabuwa kawo mini abinci mu ci ne kwanciya ta gari waye suka shirya mota suka zo da ni har Kaduna na dauki mota ta na dawo na zo muka zo muka faɗi wannan abin kase da ɗauka muka faɗi sunayensu a wurin karatukan Bukhari. Nan take sai shi darakta na SS wanda yake a Kaduna a lokacin ɗan ne yanzu yana training school ɗinsu ta ainihin Kaduna an mai da shi ya zama lecturer a can ko instructor ko faculty whatever. Sai ya ɗauke waɗannan jami'an na Zaria I am a professional journalist by profession. Don jarida ne ni ta wani fannin kuma. Domin in tabbatar da waɗannan abubuwan sai na nemi mitin da ciyaman na local government na Zaria shine Alhaji Yahaya Aminu ka tambaye shi. Yi mana mazaunan mitin din a nan wani guest house nasu na nan tukur-tukur ga ta nan kusa da wata primary bayan barewa kwaleji. Muka zauna ya haya aminu ya tabbatar mani da waɗannan maganganu gaskiya ne kuma an ɗauke waɗannan shugabanni na sss ma an bar garin da su masu makircin sun haƙura ba su haƙura ba ana nan sai muka ari wannan masallaci da shi abokina ne ya zo fara gina shi a nan anguwar ni ne na jawo mishi dillalan a cikin gidana aka zauna aka yi cinikin filin gashi nan masallaci ne nan da makaranta da aka fara ba a karasa ba sunan shi malam muhtar dan hadije ne amma haihuwar makka ne ya zo garin nan ne saboda wata latta da ne da turanci a makka yana wurin ya ga yadda larabawa suka ɗaukake ni a matsayin baƙin fata saboda na yi turanci sai ga ni an aiko da mota daga gidan gwamnan makka gwamnan makka yana son yau mu je mu sha ruwa ni albani wallahi jama'a mun isa fadar wallahi gwamnan ya fito yana tsaye na jira na dan talaka bakin fata tukuru saboda na yi turanci a maka to wannan abin sai ta yawa da malam muktar hankali sai ce shi ma zai biyo ni najeriya ya zai koyi turanci sai dai muka samu professor shafi'u ya bashi admission a wannan makaranta ta amir zai karanta turanci ya ce to zai gina masallaci da makaranta filin nan a hannun alhaji na ayuba muka siye shi alhaji na ayuba ya ga karama ta da darajar abin da za mu yi har an yi cinikin filin nan miliyan hudu da rabi alhaji na ayuba ya ce wa yaron shi wallahi wannan fili miliyan hudu ba a bayar ya ce kai taimakon kama na yi ya ce abin alheri ba a yi abin da aka yi kenan aka sai fili aka zo sai na ga cewa tun daga masallaci aboki na ne gina akwai karatu da nake wa ɗalibai na aji maza da mata sai na ce su rinka taruwa a ne musu aka sami irin waɗannan makiran daga nan anguwar Muktar yana dawowa suka je suka same shi kai muna ganin ka da mutunci kana da daraja ane maka kallon mutumin arziki ashe kai dan salafiya ne to yanzu duk zaruwa zagin ka ake yi sai suka wawantar da shi ni kuma a dan salafiyar na san shi a wurin tarurruka muka haɗu da shi a makka shi ma a dan salafiya ya sani amma sai suka mai da shi wawa mun je zamu karatu kawai ya kulla masallaci ya koro mata naje na same shi kawai a kaji ban mana da mutunci kaci mutuncin mu duk gari ana zagin mu nace kai tsaya to wallahi ba amin ke turmawa gaba me aka maka ka zo ka fara karantar da mutane a masallaci ba ga ba mutum ce masallaci ai masallaci ba zaka bari na Allah ne kuma in kana magana ikon mallaka ta masallaci ne yadda kake da ikon mallakan masallacin haka nake da ikon mallakan masallacin nace don haka ka daina maganar wannan me damuwar ka karatu da ake an bari har abada yi maka dadi yake nace shikenan sai kuma a shi ba haka yake nufi ba ni yayin shi ne ya zan yi mishi wannan nace ke ka san ma wannan haka zaka yi mai iskanci nace kana da manhajin yin ce a ni sai na fita kawai sai na zo nan gidana sai na dubi inda ban gina ba sai na ce za mu kafa rumfa kwano za mu rinka sallah a wurin muna karatu wannan filin lokacin na sayi shi na jefar da shi ma sai na ce a gyara shi shi kuma ya zama wurin yin fakin a daren da muka fara karatu sai ga sabon shugaban SSS ana cikin karatun fa yana ta kira na a waya sai ga text yayo da Allah shine shugaban SSS daga ainihin Zaria kaza kaza ya so magana da ni an tashi karatu sai na buga mishi waya ya aka yi sai ce an ce ne ka buɗe masallaci a goku ka ainihin sa ɗaliban ka sun yi fakin motoci da mashina an hana mutane domin wucewa an yi kaza sai na ce ka ci Allah uku ne ko me ƙarya sai ce Allah ba ta malam kuma kuna zagi ne ce ka ci Allah uku ne ko me ƙarya kana jin tsoro ne ta Allah uku ne ko me ƙarya saboda haka na ce mishi wannan da ya gaya maka magana ya ta soka gaba ya ta soka gaba ya zo ya nuna maka sai ce a a wayaye mishi nace to na farko dai na'am a cikin gidana ne na shatarin fakwano inda nake karantar da dalibai na kuma muke sallah kuma ba masallaci ne muka yi na anguwa ba don ba mu da bukata mu kan mu gayya ce wadda mun isa sallar jami'i so ba mu bukatar sai mun kira na waje fili da aka yi fakin kuma fili na ne sai ce filin ka nace kana shakka mun sai ce a'a ina mamaki ne a ce mutum bakin shi su yi fakin a filin shi kuma amma kuma a ce wai ya tara hanya sai ni ce to fili dai na wani sai ni ce ka san abin da za a yi ce eh ka turo min lambar wanda yi maka ainihin wannan text din ko maka waya din sai ce a'a sai ni dariya a daren jama'a kafin kwanta na gano lambar jama'a I am a first class material under Microsoft from the United States of America ina rike da first class ne kambi na daya daga hukumar kwamfuta da kera na'urorin fasaha zamani na America ko dan kafin na karatun hadisi ko dan baka ganni na shaƙe ruwa na da makita ba na zama wawa ɗibar gayya na ji bature shi kenan sai na rabu da su shine sai na tura daraktan su na kaduna cewa to yanzu wanda ya gaya muku ƙarya tunda kun gane ƙarya ne ya kamata ku ɗauki mataki a kai ƙarshe dai sun ɗauki matakin daga nan hankalinsu ya tashi shi shugaban da SSS ya ce shi wallahi tallahi an turo shi ne domin ya zo a zauna lafiya a samu a san juna a san kaza a san kaza kaga ku suna son za su zo wuri na nace musu ba laifi ko ba ta abu da take mun ba mu matsala nace amma ka dauke mu kai dan ka ji muna karatun Qur'ani da hadisi ka dauke mu wawaye Allah ta'ala ba wawaye bane bokon da kake bautawa kafin a sakamon hannun Yahudawa muka yi amma kuma ba boko ce rayuwa ba wallahi qur'ani da hadisi sune rayuwa wallahi boko gidabanci ne qur'ani da hadisi shine wayewar kai kai ne ba gidaje kake ganin tunda kawo boko to yanzu ka ci gaba kai ne marasa aiki yi tunda kawo boko yanzu gwamnatin Najeriya za ta baka aiki saboda haka zaka iya saba wa Allah ka ka zama zindiki ko munafiki ka cutar da al'umma a takaicen takaitawa wannan irin makircin jama'a ƙarshe dai sai zo ƙarshe don mutum da yanzu gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗaukar wa kanta shi kenan yanzu duk wani ƙaramin munafiki kuma sai koma gefe guda yanzu albani likafa ta yi gaba yanzu ba wani ƙaramin jami'in tsaro ne na 'yan sanda mai suna dpo ko area commander ko oc ko director na ss yanzu hafizu ringin ne shugaban 'yan sandan najeriya gaba daya yanzu shine yake neman rikici da albani yanzu ba ciyaman ne na local government ko kansila ba yanzu na disamba ne mataimakin shugaban kasa yanzu shine abokin faɗan albani o albani ne kafa ta yi gaba shikenan sai ga albani yanzu a kotu sai ga albani yanzu a kurkuku duk suka gama waɗannan haramiyar nan ma abin da suke sa rai za mu musu irin ta ƴan maiduguri mu harbe su da bindiga su harbe mu da bindiga su zo suna kashe bayan Allah a Zaria daga nan sai a ce an fitarwa da Zaria budget na miliyan arba'in duk wata kaga an bude musu hanyar samun kuɗi sai ba a yi musu haka ba sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun sai muka kullo musu ta inda ba sani ba aka ce a tafi kotu aka tafi kotu yanzu sai ga albani dinnan yana ƙara hafiz ringin shugaban ƴan sanda na Najeriya da shugaban ƴan sanda na jihar Kaduna Bello Masara'a da duk wani wanda ya makirci a ƙarƙashin shi tafiya ta tafiya sai ga na Disamba ya fito yana kare kanshi sai ga balla masarawa mara kunya ba kunya ba tsoron Allah ya fito yana cewa ba wanda yake su kama albani su ne suka ainihin kama albani su ne kaza su ne kaza makaryaci kana jami'in tsaro na dan sanda ka kai matsayin kwamishinan yan sanda kana tsoro Allah wadaran dan bokon da ya boko don yayi aikin gwamnati kai karatun boko kana da digiri ko kana da masters ko kana da phd amma kana tsoron wani what is degree all about digiri kawai aikin gwamnati da za a baka naira dubu sittin baka da yanci ka zama bawa bayan shekara talatin ko arba'in a rayuwarka kuma ka gama biya masu bukata su jeho da kai yanzu je ka ga hafiz ringin hafiz ringin ne zai dan aje wani gemu na munafukai ya rike carbi da tutoci wayan ya dawo ga Allah sun gama da shi sun wurgar da shi uselessly ya katta kenan na dina wala karama duk suka gama wannan makircin jama'a sai kuma kowa gashi yana koya kanshi kowa yana cewa shi ba shi bane kowa yana cewa shi ba shi bane amma kuma fa kowa yana cewa shi ba shi bane ya kama albani amma kuma ga albani a kame to sarkin aljanu ne duk wannan makircin wannan ya rubuta wannan ya ce kaza matakin farko da muka daukan musu kenan shine muka maka su a kotu mataki na biyu muka ce ƴan uwan mu ƴan jaridu su ta expose ko me ake ciki ko me ake ciki ka a ka a bayyana ka a boye a bayyana domin zindiki mara gaskiya ba abin da yake tsoro irin tona asirin shi saboda haka tashoshin rediyo suka ta fitowa tashar rediyo nagarta suka ta fitowa an ce kace jaridun daily trust jaridun sun kowace jarida over the internet nigerian muslim network aka ta rubuce-rubuce sai abin ya dame su wannan shugaban jami'an tsaro ne ba shugaban ƙasa shawara da ya mutu tare da wancan gwamnan na kuma da ya wuce ya ɗauki wata takarda da aka rubuta a jarida wadda ɗaliban makarantar nan suka rubuta inda ya samu shugaban ƙasa wuce kana mulki a kama mutum da yake da intellectual ɗalibai irin wannan a rike kana jin waɗannan mutane in suka tada kawai baya ba zai fi mana haɗari fiye da na maiduguri ba sai goodluck ya ce shi ba da yawun shi ba shi bai sani ba kuma su rikicin zaɓe an nuna musu adawa sun san an nuna musu adawa amma su sun san ƴan arewa ba su suke ki ba ƴan arewa suna ƙin shugabannin su ne na arewa amma kiyayya sai ta huce a kansu saboda suna tare da su don haka suka ce zaɓe dai su ba su ce a kama kowa ba to kuma shikenan sai magana ta fara zugewa hasu ringin ya ce ban da nasara ku tafi can matsala ku ce ta kaduna ne na ta ishe ni na ce ɗan ƙwalƙu ba munafiki ba ƙauye munafiki ba ƙauye ko kun fahimta jama'a kun ji abin da ya faru jama'a waɗannan mutanen duk da sai gama munafunci jama'a muka dawo muka zo muka karasa ginin makarantar nan ranar ɗaya ga watan ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da sha ɗaya muka tare a wannan ɗaki muka fara tafsirin ranar ramadan aka zo kuma sai hankalin kowane zindiki sai tashi aka zo aka danna lasifika wannan lasifika ma da aka sa har yanzu temporary ce don kwaya daidai ce kowanne kuma sai hankalin shi ya tashi cikin su to sa'annan waɗancan munafukai daga cikin mutanen ɗariƙu da mutanen ƙungiyoyi da mutanen shi'a sai kuma hankalin su ya tashi wai kuma sai a koma wai a gaya wata wata bakawar hukuma wai kasu da wannan da yake wannan izinin yana da yake wannan gini yana da izini sai kun da fa'al din shi wallahi kar ku taɓa mutumin nan mutumin nan dan boko ba su karfin ku kyale sai kuma su koma su eh gwamnati ce ta daure mai gindi kaji kun fahimci wannan jama'a to duk waɗannan makirce makircen fa jama'a mu ba yara bane a kunnuwanmu a idanuwanmu sannan kamar yadda na ce duk irin waɗannan takardun kun gansu muna nan da su yau sai a ce wai wani daga cikin waɗannan ne zai zo wai ya nuna mana cewa shi wallahi dattijo ne shi yana tare da mu kana tare da mu me yasa lokacin da ake cikin wannan ba ta kashin da mu ba a zaka bayyana ba jazallahu shaba'ida kullu khairin jazallahu shaba'ida kullu khairin araftu biha sadiqi min aduwi me yasa lokacin da ake cikin waɗannan abubuwan ba a ganka ba a nan ne wai yanzu wani zai zo ce wai wannan makaranta da aka gina makaranta al'umma ce ya kamata su shigo wallahi makaranta mu kaɗai ne da ita yan salafiya duk duniya da lahira ba wanda yake da makaranta mu kaɗai ne da ita fili babu wanda ya bamu fili gwamnan jihar Kaduna bai bamu ba shugaban ƙasa sarkin Zazzau bai bamu ba fili ba gonar uban kowa bace kuɗin mu muka sa muka siya mu yan salafiya da kudin mu muka gina ba shegan da ya kawo mana taimakon bulo duk duniya da lahira duka ba wanda ya kawo mana taimakon bulo in nace duniya da lahira ina nufin har waɗanda suka mutu ba wanda ya taɓa kawowa in ma daga lahira ana aiko da gudunmawa ba wanda ya aiko mana mu mu kaɗai muka gina wannan wuri mu kaɗai muke ginawa haka babu wata gwamnati babu wani mai mulki babu wani wanda zai ce wai yana son ya bada shawara ko kuma mu kadai din nan da ake gani ana ganin mu da wannan yankakken wando ana mana kallon kaurawa mu kadai muka gina mu kadai muka tsara mu kadai ke gudanarwa kuma duk duniya ba ma bukatar taimakon kowa sai wurin Allah saboda haka duk wani wanda yake sa rai cikin al'amarin mu to wallahi ya fidda rai kuma wallahi tallahi wanda duk bai san mu bai je binciki tarihin inda muka taso da inda muka tsiro tun daga muciya har tudun wada ba ruwan mu da kowa amma duk wanda ya shiga gaban mu ko wallahi za mu kifar da shi gefe guda ba wani wanda yake da a mutunci ko wata daraja a fuskar mu wallahi sai mu bai tabo mu ba in ka tsogalo mu wallahi kowa ya ko za mu gwamce kali da kai za mu ambaci sunan ka za mu ci mutuncin ka za mu maganin ka a hukumance ne ko kuma mu da kanmu ne duk wanda magawa ba su mu sarrafa ka za mu da'awar mu ta sarafiya ko wanda mu ce sai ka ba Najeriya fage ne wanda yake kowa yana da 'yancin ya yi addini shi kai naka ni namu yanzu ne da aka ga mun mallaki waɗannan gine-gine saboda su ƴan duniya ne wai yanzu kowanne wai sai ce ya kamata a je a haɗa kai da su saboda a ba su shawarar su gudanar an ce maka ba mu da ilimin gudanar da wannan wurin ga jami'a can za mu gina in baka sani baka kullo mata sabon makirci jami'a ce ba ta can za mu gina hawa tara hawa tara insha Allah gidan rediyo ne da tashar talbijin wanda za mu jefa a satellite a sama hawa na tara nan ma ka je ka kullo naka makircin ka gani insha Allah fakalti za mu fara guda uku shari'a civil law ICT information and communications technology sannan sai kuma medicine three sensitive faculties za mu fara da su mun faɗa ma wannan kana da makirci don girman Allah ka ka rage ko kwaya daya kafin dare yau kai makircin da za ka yi a gwamnati ne za ka yi za ka yi da surkulle ne za ka yi da haɗin baki ne kowa ne ne wallahi mun waye gari jama'a ba ma shakkar kowa kuma ba ma tsartsar game da kowa domin ba abin da muke kullawa wanda yake makirci ne akan wani da'awar mu muke kuma mun dora anguwan nan ne da da'awar mu ba wai da muka zo anguwan nan ne sannan muka ga cewa ya kamata mu zo mu fara da'awa ba dama haka muke waɗannan gine-gine kuma da ka gani ka shekaru ashirin da ne dizainin makarantar darul hadis ina da waɗannan tsare-tsaren kuma na zo wuraren tarurruka da dama na faɗa mutane gaba ɗaya menene manufar waɗannan tsare-tsaren so da haka bamu buƙatar kowa karatun ka na arabiya ne bamu buƙatar ka kai dan boko ne in ka kai alwucu-wucu akan karatun boko ba ma buƙatar ka Qur'ani ka iya in alhudu-hudu ne kai wanda duk bishiyar da ka sauka sai ka sauke ba mu bukatar karatun ka alhamdulillah muna da abin da zai iya wadatar da mu a cikin mu don haka ba mu bukatar ka kowa ne ne kai professor ne lecturer ne vice chancellor ne wane ne academics ne wane ne kai chairman na local government sarkin gargajiya dagaci ne shehi ne karamar ka ce shugaban kungiya ne kai kowane iri ne kai ba mu bukatar ka makirci kuma in ka shiga cikin makircin mu ka ji abin da ya baro a baya alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimina jama'a musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da ta'aliƙin da ne muku alƙawari cewa za mu yi akan wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu ana wata ga wata idan muka koma kafafen yada bayanai tun daga gidajen rediyoyi jaridu mujallu da waɗanda suka biyo baya su kuma sai muka ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi su kuma sun sake dawo da wannan da'awa ta su akan allurar rigakafi na shan inna da kuma sauran cututtuka da suke cewa kuma sun kunna wuta akai cewa dole sai an yi wa mutane kuma wanda bai wadda ba za a ainihin kama shi a ɗaure shi watanni kaza da kaza a wasu jihohin wai har sun fara to muna bai wa gwamnatin Najeriya shawara wallahi wannan bala'i ne za ta saka arewacin Najeriya wanda ya fi wanda ake ciki sarakunan gargajiya wallahi ku marmaza ku ba su shawara jami'an tsaro na ciki da waje ku ba su shawara allurar rigakafi mu musulmi ba ma son ta kuma ban yadda da ita ba amma mu musulmi mun yadda akwai rigakafi amma wannan allura ce ban yadda da ita ba to kar ka fahimci tufka da warwara a musulunci jama'a ya halatta a sha magani kafin cuta ta faru ko kuma ana tsoron cuta ba ta faru amma in ya zama maganin gurɓatacce ne ko maganin yana da muguwan manufa to haramun ne ka sha to kun ji dalilin da yasa muke fada da wannan ainihin allura ta ainihin rigakafi wadda ake yi mun yi makcoci a baya da dama na ji daga cikin malaman kungiyar izala an samu wani matashi sun mai da shi wawa sun zaunar da shi sun yi mishi allurar maganganun da suke so ya faɗi ya zo yana faɗin maganganun da ba kai kana ji ka san cewa ba bincike ba kawai sun zaunar da shi ne sun mai da shi wawa to wallahi idan kai dan bana bakwai ne a fagen da'awa wallahi kai hankali da kanka za su yi amfani da kai su gama da kai alluran rigakafi kuma wallahi ni musulmi ban yadda da wannan alluran da ake bi ana kwankwada wa yara a bakunan su ba kuma cewar wai in zaka shiga Saudiya ba ane maka har yanzu wannan ba hujja bace yahudanci nawa ne ake yin shi a ƙasar Saudi Arabia zaka ga mana Saudi Arabia ne gidabawa ne irin ka sannan duk wani hujja da zaka kawo abin da muke so mu gaya maka kai kai ka san yahudawa kuwa ka san sunnatos ka san kungiyar masu ruwa to ni wa kai dan arabiya ne zalla don girman Allah a gurguje ka samu waɗannan littattafan ka karanta za ka ga makircin ya ma wuce na allurar rigakafi الجمعية اليهودية السرية في مختلف صورها ƙungiyar yahudawa ta ɓoye a mabambantan surorin da take bayyana daga cikin surorin har da wannan allurar rigakafi in kai wawa ne dan bana bakwai mu'amarat wa hurud ghayyarat al'alam sana'at hal masuniya makirce makirce da yaƙi na ƙarya waɗanda yake ƙungiyar masoniya ta ƙirƙiro su حكومة الدجال حكومة العالم الخفية حكومة الدجال الماسونية الخفية فريماسونس kaje kan search engine any of the search engine yahoo ne google ne ka sa freemasons f r double e m o n s m a eh, Freemasons Freemasons F R double E M A S O N S Freemasons in ba haka ba sa masons din ya isar M A S O N S ka sa Freemasons za ka ga menene ake nufi da wannan kungiyar sannan ka je ka samu jeren kasusuwa na guda hudu waɗanda na sa musu masuniya awa shida ne gaba ɗayansu ka je ka saurare su gabana nan jama'a intanet ne a gabana kuma na buɗo ɗaya daga cikin fagage ne na intanet wanda tukullumar sirri na yahudawan duniya game da allurar rigakafi take ɗan boko ne kai buga w w w dot think twice dot com slash secret think t h i n k t w I C E slash ko kuma dot com sai ka sa slash shine kuke kira stroke a yaren ku na turanci wannan yaren kwamfuta ne secret S E C R E T www.thinktwice.com wannan shine asalin fajar to a wannan fagen duk abin da kake nema zaka gani to yanzu nan article din da na bude ne shine na faɗa maka nashi shafin in kana son ka tafi kan wannan article din kai tsaye sai ka sa slash secret gashi secret government database of vaccine damaged children wata tukulluma ce wata matattarar bayanai ce na gwamnatin tarayya dangane da sirrin jeren giyar sunaye na yaran da allurar rigakafi ta kashe da kuma waɗanda ta lahanta gashi su gwamnatin tarayya sun suka rubuta wannan tun daga amerika sannan zuwa kowaɗanne ƙasashe cewa the general public is essentially unaware of the true number of people, mostly children, who have been permanently damaged or killed by vaccines. In fact, most parents will be surprised to learn that the government has a secret computer database filled with several thousand names of disabled and dead babies children who were healthy and alive just prior to receiving the vaccines. Of course, the medical establishment and federal government don't proudly disclose this information because they know it's likely to frighten parents into seeking other ways to protect their children. In other words, parents just might think this issue through on their own and decide to reject the search. Federal Admission of Vaccine Risk In 1986, Congress officially acknowledged the reality of vaccine caused injuries and death by creating and passing the National Childhood Vaccine Injury Act, Public Law 99-660 jama'a wannan na ɗan karanto mana ne kaɗan don shafuffuka ne waɗanda kake buƙatar ka je ka karance su ba zaman karatunsu nan muka yi ba amma game da ‘yan uwana hausawa bari ku ɗan ji abin da harshen hausa ku ji abin da yahudawan duniya suka ce The general public is essentially unaware of the true number of people, mostly children. Suka ce al'umma gaskiyar lamari ba su san gaskiyar adadin mutanen da allurar rigakafi ta ainihin kashe ko kuma ta lahanta ba, waɗanda waɗannan mutanen mafi yawancinsu yara ne. suka ce a ƙashin gaskiya mafi yawancin iyaye za su yi mamaki in suka gano cewa gwamnatin tarayya tana da wata kwamfuta wadda a sirrance take cika ta da sunayen yara dubunnai waɗanda allurar rigakafi ta kashe ko kuma ta lahanta yaran da lafiyarsu kalau kafin a yi musu wannan allura ta rigakafi amma daga yi musu allurar rigakafin sai suka mutu ko kuma sai suka ainihin lahantu a ƙashin gaskiya hukumar lafiya ta gwamnatin tarayya ba ta da shirin ta bayyana wa mutane gaskiyar bayanai dangane da waɗannan abubuwa domin suna ganin in suka faɗi to zai firgita iyayen yara waɗanda ba za su sake da'ar wa 'ya'yansu ire-iren waɗannan allurai ba kenan hukumar gwamnatin tarayya na jin tsoron in ta gaya wa iyaye irin matsalolin da ke tattare da wannan allurar to iyayen za su iya bada a yi wa 'ya'yansu wannan allurar don girman Allah ba rage wa duk wani ɗan boko ko likita ba haka duk wani jami'in tsaro haka duk wata gwamnati haka duk wata kotu don girman Allah idan ana da tuhuma akan waɗannan maganganun don Allah a zo a kama ni a kai ni kotu a shirye nake zan je zan kare kaina akan wannan ku zo ku amsa mana tsakaninku da Allah sannan kai da gidajen malami ba kauye da ka je kana maganganu akan cewa wai wasu allurai ne da aka kawo shekaru uku masu dameji ba kauye ka san wannan kuka kai sun maka alƙawarin za su baka sabuwar mota za su yi maka kaza shikenan ka cutar da al'ummarka saboda haka jama'ar musulmi ni albani ina gaya muku karara kada wanda yadda wata la'ananniya ta zo ta kwankwada wa ƴaƴan shi wata allurar rigakafi sannan gwamnatoci wallahi ba allurar rigakafi ake nema ba tuwo na rigakafi ake nema tuwo na rigakafin yunwa shi ake nema ba allurar rigakafi ba ku matsa mutane akan aikin banza ga mutane suna fama da yunwa suna buƙatar magungunan cututtukan da za su kashe su asibitin shi kan kaje sai ka ba da kuɗi asibitin tudun wadan kaje sai ka ba da kuɗi federal medical center da ke ƙauyen ka in kaje sai ka ba da kuɗi ku baiwa mutane magunguna kyauta shi ake bukata ba wannan allurar rigakafi ba kuma wallahi jama'a wannan fa domin ba lacca ce muka zauna akan waɗannan abubuwan ba website din na thinktwice.com ga asalin website din jama'a cike ike da articles waɗanda suke ta bayyana cewa a doka ta gwamnati dangane da allurar rigakafin aka zo za a yi wa ɗanka allurar sai an karanta maka cewa allurar fa amma kuma tana da side effect tana da nata matsalolin gashi gashi kawar da to sannan ai maka dan girman Allah su ne muku haka ba za ku mai da mu dabbobi ku zo ku ce mana democratic elected government ku ce mana government of the people and by the people and for the people where is such kind of government in the federal republic of Nigeria show me ku nuna mana ina irin wannan gwamnatin government for the people by the people of the people and for the people we rule out that we don't want the vaccines ba ma so ku kawo mana shinkafa ku raba mana ku biya wa 'ya'yanmu kuɗin jam da wayek ku zo ku mana titi ku samar mana da zaman lafiya waɗancan da kuka cinye musu kuɗin albashinsu kuka cinye waɗancan kuɗin pension da gratuity ku biya musu amma ba ma son allurar rigakafi amma za zo a samu mutum dan ya ƙi dawo a ce za a kama shi a je a kulle shi wata shida sannan kai dan yunyan munafikin Allah dan yunyan a tasha wai sai a je sai an gama zuba mutane za a tafi katsina wai sai a zo sai a tara bakin mota da dan sanda duk yaran da ke cikin mota wai sai a ce ko ce ta miƙo ɗanta a kwankwada mishi kai dan yunyan da kai ake hada baki a yi wannan wannan yana daga cikin aikin yunwa ina ruwanka da wannan jama'a ku duba sharrin gwamnatocin da ba zaben su kuka yi ba ba ku da yanci in ba haka ba ba sai sanatocin mu su zo mu zauna da su yan majalisun mu su zo mu zauna da su ga maganganun mu ku je ku kare mana ra'ayin mu ba ma so amma sai a zo a ce wai duk duniya an yadda da abu mu ne kai za mu zauna ku kira mu taro na duniyar mu je mu magana mana abin da jiya ne ki buga musu yan jarida kenan cewa me yasa ba ku balancing ba it is against the acts and the ethics of journalism to take an unbalanced report zalunci ne a harkar jarida ka je ka ji me wane yace ba kuma za a ji me wane yace ba abin da muka ce shine za mu kira taron ƙara abin nan taron yan jarida a nan makarantar mun aika da muryar america mun aika da bbc mun aika da france mun aika da ait mun aika da kowa su zo a cikin wannan ɗakin taron namu kuma za mu sanya live kowa ya ji kuma za mu ɗauka ba mu yadda da allurar rigakafin shan inna da sauran cututtuka da ake cewa suna da barazana ga yara ba maganar da wancan ba ƙauye da gida yake yi cewa wai in an ce an yi allurar rigakafi ne don ta hana haihuwa ai ba shi nan ana ta haihuwa ba kauye ko ma ka yi digiri idan ba ka da digiri idan kana da digiri ko ma ka je malamin ka ya sake biya maka karatu amma ba za mu yarda a cutar da al'ummar mu ba ba kuma zai yiwu ya zama gaba daya a ɗauko gidadawan malamai su rinka harɗa hagu da dama su dubi asali addinin musulunci ya yarda da rigakafi shine a sha magani kafin cuta addini ya yarda da ita sai zo sai su kawo mana wannan magana sai su ce to ai addini ma yarda da ita ai an sha kaza ai an sha kaza an sha kaza ka je kai karatu wurin malaman hadisi su koya maka yadda ake karatu to da waɗannan ne za ku gane cewa lallai muna buƙatar da'awar salafiya a Najeriya ita ce da'awar da za ta tsayu da kanta ba ta ƙarƙashin kowa abin da yake gaskiya kawai a tsaya a kan shi amma kawai a haɗu da miyagun malamai da miyagun sarakuna da munanan azzalumai jahilai a haɗu a yi addinin musulunci dukan hassan da usaini da gambo wallahi al'azim in dai da'awar salafiya tana existing a duniya haka ba za ta faru ba kuma da'awar salafiya tun da Allah ya duniya aiko annabi shi ake yin ta kuma za a ci gaba da yin ta idan wani baya nan suwana na nan idan suwana ba sa nan suwana suna nan idan ba a yin ta a wuri kaza ba a yi ta a wuri kaza da'awa ce wadda za ta tsayi da kanta ta tsayi akan gaskiya kuma ta faɗi gaskiya kuma ta kawo hujjojin gaskiya na kan na fatan duk wanda ya saurare ni ko wanda zai saurare ni kafin ka taho wuri na tukuna ka je dan girman Allah ka ɗauki kamar awa biyar ka yi nazarin wannan website din ka tsaya ka karanta tukuna don in ba haka ban ka zo gaba na sai ka rena kanka abin da ya faru kenan lokacin da muka ce za mu bayanai akan allurar rigakafi amar ka zo shekara biyu ko uku likitoci ne waɗanda ake ji da su da sauran waɗanda suka yi imani da wannan abin suka shirya suka zo wurin lacce sai suka tashi fankan fayau to ai su ba san wannan ba mana kai baka browsing akan abubuwa kawai kai kai abin da suke so kawai su za su kawo maka takaddu akai saboda haka jama'an musulmi muna gaya muku kar ku yadda a wa ƴaƴanku allurar rigakafi jami'an tsaro ko kuma ƙarya kuke ku ce za a yi amfani da ku a rinka tursasa mutane ana kwankwaɗa wa ƴaƴansu wannan bala'in ba ma bukata ku bayyana wa gwamnati gaskiya wannan matakin da kuka ɗauka zai iya haifar da ruɗani ko da ruɗanin da ƙasar take ciki domin kun zo za ku faɗa da mutane ne akan abin da mutane ba su yarda da shi ba kun zo za ku ainihin tursasa wa mutane ne abin da ba shi suke bukata ba abubuwan da mutane suke muku kukan su suke bukata kun ki kowar waɗannan abubuwa kun zo kuna magana wata allurar rigakafi an zo an samu wasu gidadawa waɗanda ta da bakin karatu ma bai nuna a bakin su ba sun komo suna cewa wai ai kaza wai ai kaza wai ƙasar Saudiya ana yi duk abin da ake a ƙasar Saudiya shikenan malamai ne suke yi malamai ne suka bada fatawa a cikin hadisi suka dauko gwamnati ce take da nata policy din wanda bai gaza international policies na kowace irin gwamnati ba iri ɗaya ne da naku shi kenan kawai shi kenan wannan ya isa justifying gaskiyar wannan abu saboda haka jama'a musulmi wannan su ne sakonnin mu gare ku kar ku sake ku yadda akwai hadari akwai makinci kamar yadda na ce ba zaman lakcocin muka ba inna ma wannan kaɗai muna tuntuɓar mutane ne domin mu gaya musu menene ake ciki amma ku je ku samu lakcocin mu waɗanda muka kasusuwa guda biyu ne muka sanya musu rigakafin shan inna ko allurar rigakafi akwai na video akwai na radio akwai na mp3 duk ku je ku same su za su amfanar da ku kwarai da gaske sannan kasar ɗin sarumin battar na 81 sai da muka zauna muka yi wannan magana yau fiye da shekara biyar to sa'annan sarakunan gargajiya wallahi ku fita daga wannan harkar za ta zubar muku da mutunci a wurin mutanenku to sa'annan waɗannan 'yan mata wallahi tallahi ki je ki samu wani saurayi ya rufa miki asiri a aure ki wallahi ya fi kina yawo da jaka ta munafunci ke kanki kin tsargu an mai da ke wawa saboda ba a baki dubu biyar ko dubu goma haka ke kuma da za su ainihin mai da ke wawa kina mata aure su ɗauke ki aiki kina bi gida gida ke ce za ki zama wakiliyar yahudawa wajen tabbatar musu da abin da suke bukata daga ƙarshe abin da muke cewa gwamnatoci irin na jihohin Niger da makamantansu da suka ce za su ɗauki mataki na ƙarfi wallahi ku san cewa kun kauce wa tsarin demokuraɗiyyar da kuke da'awa ba ku isa ba ba ku da wannan a cikin tsarin mulki domin mutane kuka ce sun zaɓe ku to dole ne ku tsaya ku dubi menene mutane ke bukata menene mutane suka yarda da shi sannan idan kun taho wurin orientation wurin da za ku ce za ku wayar da kan mutane me yasa ba kwa gayyata ire-iren mu waɗanda muke da suka dangane da abin a kawo bayanai me yasa sai ku je ku samu wani bagidaje wanda kawai za ku zaunar da shi ku faɗa mashi abubuwan da kuke so ya faɗi saboda shi mukammige ne dan gargajiya ne kawai ya fito ya faɗa muku abin da kuke so to sa'annan malamai wannan na daga cikin sharrin da muke gaya muku zama cikin wata kungiya ko cikin wata dariƙa